بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau a jirin da hudu ga watan jima'a lula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin daidai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha tara da lafiya dan ba manta ba muna cikin wannan littafi mai albarka a kamun jana'i na babban malami wato malam muhammad nasiru din al-albani rahimahullahu ta'ala wanda wato aka tanade shi dangane da jana'iza wa bid'a'uha da irin bidiyoyin da aka kirkiro masa kuma wannan wato littafi ne na cewa wato da tunatarwa dangane da abin da yake gidan kowa ya zama wajibi a kan kowa shine mutuwa mun yi darasi guda uku yau za mu tashi darasi na hudu insha Allah ta'ala a cikin fasali na farko fasali na farko ma ya jibu alal mari abin da yake wajibi akan mara lafiya na farko mun biya cewa wajibi ne mara lafiya ya yarda da hukuncin Allah a kansa kuma ya hakuri a kan hakan yana so ya samu lada dama abin da malamai suke kawowa kenan cewa don rashin lafiyar da Allah ya dora wa mutum ba kowace ce mutum yake samun lada ba sai wanda ya kiyaye sharɗai guda uku sharaɗi na farko shine da Allah madaukakin sarki ya dora maka kaga yadda da kaddara kenan shine sharaɗi na farko sannan sharaɗi na biyu da ya yi haƙuri na uku kuma ya yi hisabi ya nemi lada shi sa malamai suka tattauna shin idan mutum ba shi da lafiya kankare zunubai ake kamar yadda hadisi ya nuna ko ku ana daga darajar wasu malamai sun tafi a kankare zunubin ka kawai za a yi in baka da lafiya sai kuma ka ja za a daga har darajar mutum wayannan guda biyu ne suke faruwa ga mara lafiya to mala ya kawo mana wannan a farko sannan kuma ya nuna mana cewa ya kamata mutum ya zama yana tsakanin tsoro da kauna kamar yadda annabawa haka suke suma sannan abu na uku kada mutum ya yi burin mutuwa duk yadda ya shiga wato tsanani kada ya yi burin mutuwa mun biya wannan sannan abu na hudu idan da akwai wata haƙoƙi a kansa to lallai ya dauri wato ya bayar da su ga masu haƙoƙin ko kuma ya yi wasiya da wannan abubuwan da suke wurinsa sannan na biyar wajibi ne idan ya san da wannan haƙƙin a kansa ya gaggauta yin wasiya na gida wajibi ne ya yi wa wato waɗanda suke ‘yan uwa kamar misali mun faɗa wanka uwa ɗaya uwa ɗaya ba zai shiga da kawai don da iyayenka da ‘ya'yanka suna don kana so dan samu wani abu sai ka yi wasiya cewa a baki gidanka na waje kaza ko a baki naira dubu kaza don bai da gado ko muka ce a 'yan uwan ma matakai ne uwa ɗaya uba ɗaya uba ɗaya sannan uwa ɗaya duk da bahaushe ya shigo da wani abu ɗan ubanci wanda kuke uba ɗaya ya wanda kuke uwa ɗaya kawai aiki domin in aka rasa wanda za a zo kafin wanda kuke uwa ɗaya ya shiga da in dai ba uwa ɗaya uba ɗaya ba sai wanda kuke uba ɗaya ya shiga da dan da muna magana da sunan Yusuf in za ku iya tuna mun dan tattauna wannan saboda magana yan ubanci da aka sannan kuma na jida oke na bakwai shine kuma an tashi yin wasiyar kada a yi da ta wuce ɗaya bisa uku dole da zama daga ɗaya bisa uku zuwa sama misali rabi kamar da sa'ad ibn abi waqas ya nemi yin haka annabi ya hana shi sa'ad ibn abi waqas ko dai ɗaya bisa hudu ko ɗaya bisa goma ɗari ne sama ko a ce ƙasa kenan za a ce ko tun da kudin rabuwa zai ce ƙasa ƙasa ya sama sannan kuma na takwas na bakwai da yake na takwas shi za mu tashi malam yake wa yujidu ala zalika rajulaini yayin da mutum zai yi wasiya to ya kafa shaidun mutum biyu adilaini adalai al'adilu man yastani bil kaba'ira wa yattaqi fil ghalibi saghaira aka wani mai waka yake ba adalin shine wanda yake mai zanta manya manyan zulmai kananan ma yana kokari ya ga ya kiyaye ba wanda baya zulmi ba in ka ce wanda baya zulmi to sai dai annabawa ke adali shine wanda yake kwatantawa kawai shine adali baya yi wa Allah karanta yi shine wasu za ka san rike irin wannan wujar wai sai ai ba ma adalan kuma an zo ganin wata kenan ya ai ba wani adali yau kaza kaza a akwai yawwa to shine ma da yake fa illam yujada in ba samu musulmai ba dubi alifu tarniya fa rajulaini min ghayri almuslimin to a ɗebo mutum biyu wanda ba ma musulmin ba su ba da shaida wataƙila ka tambayi kanka a wanne yanayi za a faɗi yanayi a ayar da za mu biya ala an yastawfika minhu ma inda shayki bi shahadati ma ala an yastawfika minhu ma wato a nemi amintuwa da su inda shayki lokacin da ake da kokonto misali lokacin da suka zo suka ba da jira idan kana da shakka akan su wannan kafuran to a nemo wanda za su wasa ta su cewa su ba ya ta gaskiya wani da zai fita wata wuce zai tafi Lagos da miliyan biyu ya mutu su kuma sun ka dubu ɗari biyu sun ce ke da shi abin da ya ba su kenan su kawo to sai a nemo wanda za su amintar da cewa wannan abin da ya ba ya ƙarya take yi kuɗin sa ya baka shine ayoyin da za mu biya yanzu bi shahadati ba wato um sai su zo da tasu shaidar su ɗan uwan mamata wanda suke da gado wayancan sun zo da shaida sun ce ba shaida wasu sai su zo da tasu hasba ma ja'a bayanu bi qaulillahi ta'ala gurgurdan yadda ya bayanin sai zo cikin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da buwaya wannan aya ita ce imamul qurtubi a mujalladi na uku in ka duba zaka ji yana cewa wato ayat da tana ɗaya daga cikin wato ayoyin da suka ba wa sahabbai wahalar fasara sai yake cewa alhamdulillah la fakara mu ga shi yanzu duk zai kawo maganganun da aka yi gaba ɗaya ce mu Allah ya yi dare mana duk mun gane yana da akwai su mujalladin da na uku to wato yace Allah yace ya ayyuhal ladina amanu ya wanda suka ba da gaskiya da Allah ibnu mas'ud yana cewa idan ka ji wannan ayar allazina amanu ko abun hawa kake ka tsaya ka ji me Allah zai yace domin umarni ne ko hani kamar da ibnu kafir ya kawo a littafin sa tafsir alquran alazim sai yace shahadatu bainakum sai da ɗayan ku idza hadar ahadakum almaut idan mutuwa ta zo wa ɗayan ku shine wa ɗayan kace ba mutuwa za ka ce ba idan alamun mutuwa suka zo wa ɗayan ku domin ya mutu me zai yi idan alamar mutuwa ta zo wa ɗayanku to sai aka ce to hayyar wasiya yayin da zai bada wasiya kaga bai mutu ba sai Allah ya ce isnani muna bin gaba gaba ne domin an ce da wahala isnani to aka ba mutum guda biyu zawa abidin ma'abota adalci minkum daga cikin ko zuwa ko musulmi idan mutum ya zo mutuwa to ya kafa shaida ba shi da lafiya shi kansa a cikin zai yana jin cewa kamar zai tafi sai Allah yake wato ya kafa shaidu guda biyu a adalai daga cikin ku musulmi aw akharan ko wasu biyun daban min ghairikum waɗanda ba ku ba wa kenan arna kafirai tafiya kai duk babu musulmi a ciki motar makolo ka shiga za ka bule da rashin lafiya ya kama mutum zai yi duk arna ne amma abokan cikin kai wata kila a sabon gari cikin business ko a wani guri ko a Lagos ko abin da ya kama da wannan ga kudin ka ka tore shi to sai ka kafa wajen da single cewa su zaman maka sheda to shi ne Allah ya ce wa akara ne min gairikum amma in antum zarabtum fil ardi idan kuna yayin tafiya kaga fito ma da abun karara domin akwai abdarbu fil ardi da akwai abdarbu ala al ardi sannan akwai azarbu fil ardi ko azarbu ala al-ardi da azarbu fil ardi yana rufin tafiya amma azarbu fil ardi sai mama kenan bugun kasa haka yi fada a cikin mu da cikin kiriya ko yawa to sai ji ga ita wai da zarabtum fil ardi walaysa alaykum junahun an takfuru min as-salat to sai ji in antum darabtum fil ardi idan za ku tafiya a ban kasa fa asabatkum musibatul maut sai musibar mutuwa ta same ku ashe mutuwa musiba ce ko shakka babu musiba ce shi za a naba ne da haka zuwa ne shi duk wanda Allah ya jarrabe shi wani na ya rasu wani ya zuwa musibata hubi ya tuna rasuwar musibar rashi na da aka yi ba ta mahaifi ko a musibar rashin annaba ne salatu wa salam ita ta fi girma ko ta mahaifinka idan ka fito cewa yanzu babban bango ya tafi to ai bai kai tafiyar annaba ne salatu wa salam ba domin an san malik cewa gaba ɗaya duniya duhu ce ana ɗauke annaba ne salatu wa salam duniya ce sai duhu يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الله كان في كلا مصيبة أو رأي لبن لبن يسأل الله يجي تحدثونه ما من بعد الصلاة لا كتري سوى بيان صلى ونجد bayan an yi sallah bayan an yi sallah za ku tare su bayan wata sallah kenan eh a bayan sallar jana'iza to ko da yake fahimta ke fahimta fuska bayan wata sallah na tire me dalili sallar la'azar me dalili na hafizu ala salawati wa salatul wusta bayan wata sallah kaga za a iya cewa mudallaki ne kalma ce mun lada amma to amma hadisi ya zo ya nuna la'aza hadisin da aka kodi ne da Imam Bukhari ya nuna cewa bayan sallar la'aza za a gari saboda kun ga bayanin da mutane suka yi su Imam Ahmad da ire-iren su akan barin sallah suka ce sallar la'azar saboda girman da idan mutum ya bar da gangan tana ɗaya daga cikin sallolin da za a iya cewa aikin mutum zai wuce gaba ɗaya saboda girman sallar la'azar to bayan sallar da azar za a zo da mutum a tsaye da shi bayan an sallar ce gaba a kowa ya zauna ba wasu za su ba da shaida a kan wasiyar wani su zo ke nan zuwa to shine ta hadi suna umarnin ba da salatu za ku tare su bayan sallar da azar fa yi tsimani billah ku zo ke nan zuwa da Allah idan tabtum idan kuna kokonto akan abin da aka bayar ya fita da jarin miliyan biyu sun ka dubu ɗari biyu dole a yi kokonto duk zai iya kudin da kuma ya riga ya mutu ita kuma matarsa ne ne goyon uwansa a gabanta ya ɗebi kuɗin jari miliyan biyu ya fita da shi ko kuma a sun san jarin da ya haura miliyan biyu to sai a kira su kiran zuwa in kuna kokon doke la na karibi ni samana zo kiran zai ce mun rantsi da Allah mun rantsi da girman Allah ba za mu wato koye wannan shi da dan wani dan kuɗi kankani ba ba za mu sai da abin da muka sani ba saboda ne abin duniya kankani shine lanar sharibi samanan kalilan walau kana za qurba koda wato ya kasance za qurba ma abokin zumunci ne malamai suka ce duk wannan kalmar tana komawa ga ɗan uwan da suka yi musu mutum biyun nan da kuma masu rantsuwa kowanne zai ba da shaida cewa koda wato wannan mamacin ɗan uwansu ne na jini su wajen haka za su tafi ko da cewa duk da cewa kai wannan na kwanciyar ɗan uwansu ne na jini don rantsi da girman Allah wannan mutanen ba kuɗi suka bayar na daidai ba ta ka jingina zuwa gawa su waɗanda wato suka yi mutu kenan walau kana za kurba wato ko da dan uwan su ne na jini amma ba addinin su ɗaya ba su wayanta suna kiristoci shi kuma ya musulunta dan uwan su ne na jini amma suna ganin tun da dan uwan su ne na jini ai ya halatta su kuɗin sa ba to bara kawai su makale kuɗin koyi su to Allah madaukakin sarki yace kowane bangare zai gudu yayi wannan rantsuwa wala laktumu shahadatan la ka gani ko wallahi ba za mu koyi kidar Allah ba ba za mu koyi kidar Allah ba inna idan muka yi haka idan ashe ku wala min al muna cikin masu zunubi idan muka koyi kidar ko idan muka boye cewa kudin da ya fita da shi mu je biyu ne fa ina usira idan ta bayyana shine usira aka bincika aka gano cewa ala annahu mastahaqqa isra cewa wa'annan mutum guda biyu sun cancanci zunubi wato cinye kudin nan suka yi su wanda za su yi rantsuwa ba a tsara da sai a samu wasu mutum biyu daban ya koma da tumiki makamahu ma a matsayin su bayan sauran su sai su zo gurin da suka yi rantsuwa min alladina ta'aqa alaihim al-awliya amma daga waɗanda gado ya tabbata za su ci daga cikin magada ke zuwa da mutum biyu bayan wayannan kiristoci ko an na san rantsi to sai a samu daga cikin magada wanda wace ya dawo ko matar da ɗansa ko sai uwansa da za su shiga da ta so ce wallahi tallahi su ma su zo bari su ma da billahi rantsi da Allah la shahadatuna cewa mu lallai kaushe da mu a haƙƙu min shahadati ma ta fi dacewa fiye da shi da wayannan mun tsaron zai ce wallahi tallahi mun rantsi da girman Allah ƙarya take da miliyan biyu kudin da ya fita da shi ko da ba miliyan biyu bane ya baka to shi ne a hakku min shahadati ma wa ma ta daina su kuma su ce wallahi ba mu ta gona da dini ba ba mu ta addanci ba illa idan mun mutu gona da dini idan a ce gona min zalimi suna cikin azalimi mu tsora musu abin da ba su da haƙƙi Allah ya ce zalika adina wannan shi ya fi kusa an yi a tobi shahadati ala wajiha su zo da shida a fuskar yadda take aw ya khafu ko kuma wato ko kuma suna jin tsoron an tsoron da aimanin ba da aimani za a ji yadda rantsuwa bayan rantsuwar su tutuwa wayannan mutum kowanne bangare su kiristoci idan da gaske take su rantsuwa kada su ji tsoron komai su ma waɗanda suke yan uwan mamaci su zo su rantse kada su ji tsoron cewa wai za a biyo da rantsuwar su bayan wa'ancan tsoron su a ji rantsuwa ba abu da suke da yi a kai shi ne an tsoron da imanu ba da imani abinda Allah yake bukata a gurin kowane bangare wacce kulla kowa ya ji tsoron Allah wasu ma'u ku saurara wallahu la ya hadin kawmar fasiki Allah madaukakin sarki baya fiye da waɗanda suke fasikin daga cikin musulmin haka nan wanda suke cikin kiristoci Allah baya fiye da fasikai fasiki ko shi ne alkhalidu an da'a wanda ya fita daga yi wa Allah maɗaukakin zargi biyayya Allah ya ce a kawo shi da sun ki kawo shi da ta kwarai wannan shi ne wato abu na takwas cewa za a kawo shi da matafiyi wannan abin da ya kamata ya kenan da zara ya ba rashin lafiya ko ba zai mutu ba ba da wasiya zai tafiya zuwa wani gari rashin lafiya ya kama shi to yayi wasiya na tara wa amal wasiyatu lil walidaini wal aqrabi alaikum assalam ai
alƙali ne zai amfani da karina ya gano ai akwai abubuwan da suke amfani da kara'in kamar da ibn kai yake faɗa to shi za a amfani da shi daga lokacin da kamar yadda malam kundubi yake faɗa a daidai wannan lokacin har an ne tsoron rantsuwa yi har an ne to amma irin wannan zamanin namu mutum zai rantsi akan yana dubu ɗari ba to sai amfani da karina ka fahimta da kyau yau idan ya fahimta da kalila ya gano cewa wani na da matsala kaza to zai yanke mahukunci idan ko babu to dole su wayannan wanda aka kawo magana hakuri za a bar wannan shine na tara wa ammal wasiyatu lil walidai wasiya ga waɗanda suke alwalidai ne iyaye wal aqrabina da yan kuta a yan uwa na jini mun faɗa cewa allazina yarisuna min al musi wanda za su gaji wato za su yi gado daga wanda wato aka yi wa wasiya in ba ku manta ba mun ce farkon musulunci iyaye ba sa gado uwa da uba ba sa gado kwata kwata sai dai mutum ya zo mutuwa ya ce to a ba wa umma kaza abba ma a ba ki kaza to sai ayoyin gado suka sauka suka tuke wannan abu to to shine aka ce wato wal aqrabin alladhina yarithuna min al mulki wanda za su yi gado wato daga cikin waɗanda aka yi wasiya aka yi wa wasiya bala ta dubi idan mutum ya zamto yana cikin magada to haramun ne a yi wasiya kun fahimta da kyau ko eh to da aka ci baya halatta wane yana cikin magada kawai sai sai ba da wasiyar cewa in ya mutu a bawa ɗansa babban ko ya kubunsa a baki miliyan biyu kuma kuɗin da yake da gaba ɗaya miliyan goma shi ne ma da yake baya halatta li'annaha mansuqatun bi ayatil miras domin an soke ayiwa wanda yake wato magaji ayi masa wasiya an soke da wata aya aya da ta zo akan gado yusi kuma lahu wa lakum nisfu lirijali nasibun ko yasabtu naka su hudu ne dama ko to an soke لأنها بآية الميراث ده آية غادو وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم البيان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي cikakken bayani fi khutbatihi fi hajjatul wada a hudubar da wato a hudubar da a ajin ban kwana hadisin nan da muka biya na sa'ad ibn abi waqas wanda yake wasiya ga yar Aisha ina ji dadin da yake ban faɗi sunanta ba malamai sun ka sunanta cewa sunanta Aisha cewa in ya mutu a ba ta rabin gado a ba ta kai ɗaya bisa kaza a ba ta kaza annabi ya hana daidai ɗaya bisa uku ko kasa da haka to a wannan hadisin an ce daidai lokacin da yake kwance yana wannan rashin lafiyar za ma ku iya tuno hadisin a riyar misali daidai lokacin da yake wannan rashin lafiyar lokacin haƙƙin bambana ne yana jin cewa shi ke nan mutuwa ne to annabi ne da aka salamu a wannan hudu ba ta yi da ya tashi yake cewa bakani ce inna allaha kada ala kulli kulli bi haqqin haqqo hakika Allah ya ba kowanne ba abokin haƙƙi haƙƙoƙinsa fala wasiyata liwarithi ku sani cewa daga yau ba wasiya ga magaji duk wanda zai yi gado to wala ya mawasiya amma da an ka lura da ayar ya halatta kenan mutum zai yi gado a baki a mawasiya to daga yau babu wasiya ga magaji to shine malai su gaba da gaya mana cewa akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa hasanahu wal Baihaqi wa ashara li taqwiyatihi Imam Baihaqi ya nuri da cewa hadisin yana da karfi wa qad asaba kuma ya dace fa inna isnadahu hasan domin isnadin sa mai kyau ne wala hu shawahidun kathira inda al-Baihaqi yana da shaidu da yawa masu yawa a wajen Imam Baihaqi wanzur majma'iz zawai ka duba majma'iz zawai cikin wannan littafin za ka samu an samu jima'i mun faɗa a zawari shi ne littafin da aka yi ƙare-ƙare kamar a zawari na abdullahi ibn ahmad ibn hanbal ne wato wato imamul ahmad yana da littafi a zuhur mujalladi biyu to shi kuma ɗansa zai zo sai masa majma'in zuhur majma'in zawari zuhur ya masa ƙare-ƙare a cikin littafin to sai aka samu wani malami shi kuma yanzu gaba ɗaya wanda ƙare-ƙaren nan da aka yi yi su ya tattara su a mujallaji takwas to kagan ka samu wannan littafin za ga wato ƙare-ƙaren da aka yi wasu littattafai kai duk ka tattara su a mujallaji takwas to a mujallaji na hudu shafi na ɗari biyu da sha biyu na goma wa ya harumu al-izrar bil wasiya ya haramta a cutar yayin wasiya ya haramta a cutar yayin wasiya ka an yusi bi hilmani ba'dil warasa min haqqin min al-insi kamar yayi wasiya cewa daga cikin magada a cikin yayansa wani ya kidi baya ji sai je kara sake a bashi gadar ko kuma ya yi duk araba komai amma kan araba gidajensa ne saboda baya binsa duk iskantin yaro a cikin gida idan aka mutu sai an bashi gadar wannan kuma wani abu ne daban tun da ya ka haifo shi to sai ya ci gado rashin tarbiyyarsa kuma wannan idan ka yi yayin da Allah ya sani in kuma baka yi ba su za ka amsa kuyi to shi ne yake kamar yayi wasiya da cewa ya haramta masa wani saki wato abadul warasati min min haqqin ya haramta a wasu magada saboda baya yi da sakin wani yace kada a ba su komai daga haƙƙin kun ga ce ba a raba gado da rai za ku wani da ransa zai ta raba yace ya raba gado a to ne ka raba gado ai da gidan har yanzu mota take hawa ita ba sai ka zo kan gidan kamar kuma kaga asbab na gado da dalilai na gado ai ba cika to domin sai an samu wato mamaci ko sannan abin da za a gada ko ba ka wani sannan ba su gado to ka ji bai cika jaradai ba na'am kana raba za mu zo wani guri ba za mu je zuwa to sai ce um wa yahrimu al-iqraru fil wasiya ka an yuti bi zaman ba'd al-warasa kamar yin wasiya cewa an haramta wa wasu daga cikin magada min haqqihim na daga haƙƙin su min al-irsi na gado aw yufaddilu ba'dahum ala ba'd fi ko bibi da wani zaki akan zaki a ce gidansa na jiyare na sarawa a bawa ɗakin hajiya can kuma can a zamu riru jefi a sai gidan sanannen gurin shi kuma a to shi ne yake kada a soma yin haka bi kauri tabaraka wa ta'ala lil rijali nasibu lallai to kun ga wannan ayat ta suke wancan lallai mazaje nasibun ya tabbata ga mazaje suna da wani rabo min ma tarakal walidani dangane da abun da wato iyaye suka bari wal aqrabuna da kuma yan uwa na jini ko walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna su ma mata haka suna da rabon wato abinda iyaye da yan uwa na jini suka bari za a ba su rabon Allah zai ce mimma qalla minhu dukkan kantar sa in ƴaƴansa sittin ya mutu ya bar shago to kowa a fitar a baki rabanta magana cewa wani yayi wasiya cewa kar a je da gidan nan bai da shi idan wani a cikin ƴaƴan yana da kuɗi ya siya kowa idan aka je naira goma ne kowa a baki haƙƙin sa in tilai biyar biyar ne kowa a baki sannan ya ce gidan nan kowa ya ta zaman sa na bar muku ku zauna kowa iya tsawon rayuwarsa umra kenan ya mutu umra amma wanda abin da ake gudu yana haifar da matsaloli ma yawa matsala ba za ku gaya mu ɗaya daga cikin matsalolin idan aka ce an ji kenan wai in aka raba zai raba kai da zarar an zo an ajiye wannan an baki to lokacin da kuke ganin yanzu kanku a ɗaya ke ai za ka yi aure kuma za ka haihu ko to su yayanka da matarka idan kai baka da matsala kana mutuwa wataƙila dama ba ta kawata jiri da sauran wa'anta za ta nemi haƙƙinta domin tana da tumuli a cikin haƙƙin mijinta ko ba haka bane sannan ƴaƴanta suna da to daga nan gado zai fara expanding sai kaga da mutum goma ne yanzu mutum hamsin zai shigo domin duk wanda sun hayayyafa ƴaƴa da jikoki suna ta shiga to anan matsala ake kawo wato ita jara in baka bi da ka samu matsala wallahi azim diyan dan baka fa Allah ilimi ba shi za in ya gama sai ku ji ce wallahu alimul halim ya fi kowa sani da dalilin da yasa ayi kaza in ba haka ba to duk wanda ba zai iya bai zo ya ce hakkin zane sai ya yace ya bawo amma maganar cewa a zo a ji ai shago ne guda ɗaya su 65 ne wallahi ku ji in ko ba haka ba to matsala yake zamu dan ko kwanan da wani bawan Allah bayanin da ya yi min kenan irin wannan irin gidajen cikin gari haka gaba ɗaya na iyayen su ne kuma duk sun mun mutu to sai ya zanto kuma ga su ka san iyayen mu za ga wani matan sa uku wani hudu ƴaƴa sai ga mutum lokacin da za a raba gurin kwata-kwata in aka raba da zai samu aiki da ba yanzu magadan ɗaki guda ɗaya sun zama su arba'in da biyar to irin wannan shi ne wato matsaloli da wato ajiye gado yake haifarwa gwara in ba ba za a raba ba a ce to taku hamsin ne mita goma ne gidan to kowa yana da mita ɗaya ka zo ka sai yadda za ka yi taku ɗaya ka yi one feet kowa a ce kai fitin ka gaji nan daga nan zuwa nan nan zaka rika kwanciya wani ma ya zo biyo ka layi wani ma ya bi ka wannan ita ce shari'a Allah Allah ya zawaje to shi da Allah yake min ma qalla minhu duk kankan da gado araba kowa yana da haƙƙi au kasura kuma kudi yawan sa Allah yake nasiban rabuni maqururan da Allah ya wajabta shi kun ga ake ba kai za ka yi tunani ba saboda ka yi boko kawai ka zo ka yi tunani a yi ake kaza a kai ka rika ku hausa ɗaya turanci biyu ba ka ba Allah iya raba gado ba ya raba ai kaza da kaza wa ya sa ka kawai a raba wani zai ce wai kai zai rabu ba yanzu kai zai rabu ba sai nan gaba lokacin da za ku zo masu hankalin su mutu to sai matsala ta afku kuma wurare daban-daban Allah ya kiyaye wa fil akhirati minha da kaje kuwa da yace abin da ya shafi gado Allah ya ce min ba yi wasiya bayan an yi wasiya yusariha bayan wasiyar da yusariha aka yi da ita audai ne ko ko bashi idan aka zo kafin a raba wato am gado ya fara duba wani abubuwa guda ne gaira mubalig amma ba mai cutarwa ba wanne wannan magana da ake ana magana akan bashi ne ko ko ana magana akan a wasiya akan wasiya ake magana bashi ko duk kudin za a kwaje shi an biya ba zancen waje waje ciwo za ka ga ana zama magogi banki zai zo yi ko takarda ba ka ce yi ba ana zama magogi zai zo yi ko takarda ce wannan gidan ba nasu lafiya ne saboda haka gairar buzarin din azamiri ya audu ila a karabi ila ila wasiya ila ba'di mazkurin kenan to saboda haka sai yace wasiyatan min Allah wannan wasiya ce daga Allah Allah ne ya kowa wasiya wallahu alim kada wani a karan bane ya zo wata magana Allah ya ce Allah masani halimu kuma mai jimuri jimuri shine ya ba fa hakuri shine mutum ya ma abu kana da ikon raba ka kale shine jimuri wani kauli sallallahu alaihi wasallam saboda fada Allah la darara wa la dira babu cuta ba cutarwa anan shine wai idan an cuce ka la darara kada ka cuta wa la dirara kada kuma karama haka sun kawo a fassarorin hadisi ka koma a fadlillahi sama da fadlillahi jilani a wajen fassara da sauran ko fatin labari da ire-iren wanda suka yi fassara a kan hadisin za ga ana kawowa amma wannan fassara ni ina ganin ta kawai sai wani abu ya faɗo mun kuma sai na gani a gaba su ma sun kawo cewa wato ya ra'ayi da wani akabtum fa aqimu bi mithli ma uqitum bi fa man yahtada alaykum wa jazaa'u sayyi'atin yanzu da haka fassarar tana da cikin fassarorin amma gaskiya ma da suka ce ba ta da karfi kamar da cewa la zarara babu cuta wa la zirara kada wajen rama kai kuma ka wuce gona da yi babu cutarwa la zarara babu cuta wa la zirara kada ka bari kai ma a cuce ka kar ka cuci kowa amma kar ka bari a cuce ka ko kamar yadda sai na wani ke gane su bil khayri wala sibu lasu bil khayri wala sibu ya dawo shi ba mai dari bane amma mai dari ne shi da dare ba domin na san ya haki to sai ce man bawa duk wanda ya cuta ya yi cuta dawahu Allah ba Allah zai cuce shi ba Allah zai hada shi da cuta wa man sha kadu wanda ya tsananta wa wani ko wasu shaƙa hulla Allah zai haɗa shi da wahala kuwa wasu suka ce ba ba ba ba kabar bane shayi ne man zara duk wanda yake cuta ba zara hulla Allah ya haɗa shi da cuta kamar radiyallahu anhu ne wa radu la'ana Allah yahuda wan nasara kada da fassara shi in ka zo fassara yara ana anas radiyallahu anhu kada kabar ko shayi ko dai ka ce Allah ya yarda da shi Allah ya ƙara masa yadda addu'a kai ko? ko kuma Allah ya yarda da shi labari kenan radiyallahu anhu wa radwan duk wanda ka biya to kima la anan lahu yahuda Allah ya tsine wa yahuda da nasara ko kuma Allah ya tsine wa yahuda da nasara sai ka rabu wanda zaka yi duk wanda ka fassara yayi to sai yace to shi ma nan Allah ya hada shi da wahala mai tsananta wa mutane shi ma Allah ya hada shi da ita akhrajahu dara qudni wal hakim عن ابي سعيد الخدري ووافق الذهبي والحاكم على قوله صحيح على شرط مسلم من بيان صحيح على شرط كذا ساكن da wuce yawa صحيح على شرط شيخين ko muslim ko bukhari kawai wal aqu annahu hadithun hasan amma abin da yafi tantanta yafi gaskiya shine hadisi ne mai kyau kawai amma qala nawawi fi al-arba'in kamar da imam an-nawawi ya faɗa al-arba'un hadith wa ibn taymiya fil fatawa ibnu taymiya a cikin fatawa din zan mujallabi 37 wani ko da takwas haka sai ce li turuqihi saboda hanyoyin hadisin wata wahidi ne kafira da ke du masu yawa bala albani kenan wa kad zakara al hafiz ibnu rajab fi sharh al 40 ibnu rajab ya faɗa ya ambata a cikin sharh al 40 hadis duk sharhohin da aka yi wa al 40 hadis malamai suka ce ba wanda ya bi jami'ar ulumi wal hikam kuma gaskiya ne in dai ka taba karanta za a gansa an nawa nawawin da yi Allah da kai kyau ba ibn da kiki da yi kawai fa'idar su shine idan ka tattara duka za ka wani ya faɗi wata kalma wanda wani bai faɗa ba a wannan fa'idodin to shine amfanin tattara su amma jami'ar ulumi kat ne domin malam ibn rajab malami ne mai wa'azi kuma mai fatawa shi da ibn qayyim kowa ka gani a littattafan kawai ka biyo saboda Allah ya musu baiwa in dai suka rubutu to sai ka ji daɗin rubutu ibn qayyim ibn rajab alhamdulillah to shine yake sun makarrantuha mufassalan bi irwail gari sannan na fitar da shi mufassalan na rarrabe shi a irwail gari shi kuma asalin littafin a arab ne manaru sabil sunan littafin sai ya samu yayi yawan ya masa wato takriri sai ake sa aka sa littafin irwail gari fi takriri wa hadith manaru sabil na shaɗe wal wasiyatul jahira wasiya ta zalunci ba'ilatun wato ba ta tiyace mazudati a bar mayarwa bi kauli sallallahu alaihi wasallam saboda fadin annabi mana da nabi ya wuri na hada ma laita minhu fa huwa radd duk wanda ya fara da wani abu a wani al'amari cikin wani abu cikin al'amarin mu wannan addinin ne kenan ma laita minhu wanda baya addinin fa huwa radd ai fa huwa mazud wannan abun abun mayarwa ne akhrajahu shaykani fi sahihayhima وأحمد وغيره منظور له الإرواء والحديث عمران ولحديث عمران بن حسين سبب حديث عمران بن حسين وأن ملائكة سكي وسلم يناديكما أن رجلا عاتق عند موته ستة رجلا wani bawan Allah ya yanta yayin da ya zo mutuwa sai ya zo mutuwa sai ya yanta mutum wato shida mutum shida lam yakun lahu malin gairun kuma ba shi da ba shi da wata dukiya in ba wannan mutum gidan ba faja wato warasatuhu min al-arab faja warasatuhu min al-arab sai ga magadan sun zo daga cikin larabawa wanda za su ci gado fa wato fa akbaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima sana'a suka kwaje labari suka ga annabi alaihi salatu wasalam dangane da abin da mamacin su yayi kala sai annabi ya jawo fa ala zalik shi din da yayi haka kala yace law alimna in sha Allah ma sallaina alai ai ko da Allah ya ga dama da Allah ya ga dama mun sani cewa haka ya aiwatar da babu man sallah ba kawai ka ɗebe dukiyar magada ka bayan kamar yadda malam mai muktasar da yuna hajjar yake kawowa cewa mugunta ce uba yake so wa yayansa saboda wata kila ba zai biyayya ko wani abu ne gaba da wannan tattabaru yake da su hule gaba ɗaya ko ɗan hule kawai ya ga wai da lafiya zai yi hule ke gaba ɗaya su tashi tafi shine ba da suka ce duk sai abu duk wanda ya kama sai an dade sai muktasar ya ce idan zinare ne ya haɗe yanki ya ce bayan ya mutu rukira ya ce a farka cikin a taɗe hannun a raba musu sannan a bai da shi a ɗinki a kai ga haka idan haƙorin maka ne a bakinta aka ba babu mugunta ta yi wata ko ne aka ce wannan a haƙorin maka kuɗi ne malamai sai ake malaman hanabila sai suka ce a ƙwaƙule ji a ciro amma ba ba a ciro wa yanzu ko in ta mutu da haƙorin makanta da jiya ke kai amma sai ce wannan gwandin ko zinare da ta sa kuɗin magada ne domin rigar jikin da ma ba za a kabu da ita ba ko da kabari monatin da jihin za a yi mata kawai a cikin kuɗin da ta wari ko kuɗin da ya wari shi za a yi ba a a yi mata likabari duk abin da ya shafi gawa a cikin za a yi amma rigar jikin da dai ba za a kabu da ita ba a tabar bujen da aka lulluba mata za a sai an dawo da shi sau da haka kaga idan aka yi irin wannan muguntar aka gane to lallai za a dawo da shi kale ce ba aka a bai nahu wannan bayin da aka yanta kawai sai annabi ya kira hudu su shi ne shi sai musu ƙuri'a ba a ta kamiru mai sunai sai yanta mutum biyu daga cikinsu saboda shi ne wani ba sai ko ba wasiya sama da sai bisa uku warar da arba'atin firriki ya mai da guda uku ya ce duk koma cikin bauta ya ce sauran ukun gaba ɗayansu bayi ne suna nan a bayi za a gaji guda biyu da yin ta hanyar da an sallame su a karar da huwa ahmad a mujallaji na uku imamu ahmad a musulun kenan wa muslim bin hawi imam muslim irin wannan hadisin wa kadar da hawi wal bayhaqi wa ghairihi wa ziyaratul muslim wa ahmad fi riwaya amma ƙarin na imam muslim ne da imam ahmad a wata riwaya daban na sha biyu walan ma kana da galibu ala kafirin minan nasi fi hadha zaman yayin da ya zanto mafi rinjaye na na mutane a wannan lokacin me hadisi da fi dini suna kirkira a addini mafi yawan mutane abin da suka fi kwarewa kan shi ne kirkira a addini to shine maliki wala fiya ma fi ma ya ta'allaqu bil janayiz musamman ma musamman ba shi ne lafiya ba wato abin da yake da alaka da gawa mutuwa da gawa da wato da zaman makoki sai ce kada min alwajibi tunda ya zamto alifti da abidi ne akwai ana kirkira a cikin addini yace musamman ma dangane da abin da ya shafi gawa ko mutuwa da abin da ya shafe ta kana min alwajibi ya zama wajibi kenan an yusil muslim bi an yujahaza ko bi an yujahiza shi musulmi yayi wasiya cewa a tanade shi wa yulfada ala sunnati a kuma binne shi akan sunna wajibi ne to ka bada wasiya cewa in ka mutu kada ai maka la wai da ake fada waye wannan mudi sibike ko mudi sibike shine mutu kwana kwana ba ya jima a cikin manya cewa kada ai masa zaman makoki shine mai waka ai ko mudi sibike to shine yace kada wanda yaje duk wanda ya Allah ya zai musu ba ƴaƴansa yana da ƴaƴa da yawa suka zo suka ce baban ya hana wasiya ce to sai yace wajibi ne wato mutum in ya zo mutuwa bayan wata wasiyar kuma ya wasiya akan wato a ai mata tanadi akan sunna a tsora shi akan tsari na sunna saboda me za mu ji shi ma ya ta'allaku bil auke nan ne amalan bi qawlihi ta'ala saboda aiki da faɗin Allah ya ayyuhal ladina amanu ya wanda suka bada gaskiya da Allah ko an fusakum ku kiyaye kawunan ku kun ga da yawa in muka zo wato bayani akan yaya da iyaye ba ita ake kawowa ba to ita ba a kawo iyaye akan kansu ku kiyaye kawunan ku wa ahlikum da iyalan ta shafi iyayen ta shafi yayan naran daga shiga wuta za ku ka wato malam albani fakihi ne bayan muhaddisi kuma bara ku ji abubuwan da zai kawo a ƙasa sai ce wa qudu hanna saboda ita wuta wato makamashin da shine mutane wani ijarati da duwar wasu kuma annabi ya faɗa ba a sa mutum a wuta sai an mai da shi kamar girman dutsen Uhud saboda kayi wa wuta ka sai an mai da girman ka haka Allah ya kiyaye alaiha mala'ikatun gilaz a cikin wutar akwai wasu wato mala'iku masu tsananin fushi da girma da kauri saboda Allah annabi yace Allah ya halice su ne da fushinsa yadda ka san kana numfashi ya zama ma lazimi to su ma aka duka da azaba ya zama musu lazimi shine aikin su tazmin kenan ba su da wani aiki sai wannan shidadun masu tsanani la ya asuna Allah ba amara ba ta saba wa Allah abin da ya umarce su wa yaf'aluna ma yu'maruna suna aiwatar da abin da ya umarce su ولذلك كان اصحاب رسول الله saboda haka ne sa ba annaba ne zai zo salam suka kasance yusuna bai zabi suna yin wasiya akan haka wal atharu anhum bima zakarna katira athar shine maganganun zahabbai magabata an kana zan wannan kamuri kuma al musannaf zaka ji musamman na Abdul Razzaq al musannaf na Abdul Razzaq shine zaka yana yawan kawo maganganun zahabbai shine athar to ana da athar maganganun zahabbai kafira suna da yawa bala ba ta min al iktisari ala ba'dha babu laifi yace mu takaita akan wasu daga ciki al-awwal a kai a na farko ana Ali bin Sa'id bin Abi Waqqas to ga gurin da nake so a rike kun ga lokacin da Sa'id bin Abi Waqqas ya zo yin wasiya a daidai lokacin ayyan da nawa eh mace ko namiji ko mace ita ce Aisha shine har zai wasiya ake wato annabi alaihi salatu wasalam da yazo yi mar addu'a ai yayi mar addu'a lokacin da ya tsaya a kansa bayan yayi wannan abin ya ce ba za a yi wasiya saboda kaza ba sai da ina addu'a Allah ya raya ka Allah madaukakin sarki ya raya ka wasu su yi farin ciki da ganin ka wasu kuma su yi bakin ciki sai da Allah ya raya ya yi tsawon kwana har zamanin sai na Umar ya zo sai na Umar ya nada shi komanda ya je tsika da tiya ya rusa maguzanci shine in tiya ka je ka tattauna da shi akan Sa'ad bin Abi Waqqas ka je da yake tsine masa albarka addu'a annabi ta hau domin wasu zafi bakin ciki akan wa Sa'ad bin Abi Waqqas mu kuma muna farin ciki da an faɗi yana tiya aka rasa gobe shi aure ne kuma yana cikin mujabud da'awa jiya mun yi tarjama da lulu ko in ka take yi ma addu'a ka shiga uku in dai bakaci domin ga wani tan kusa wata bin katada da ran sani ba tambaye ku ne suna domin ji akai ya ce ya ce ya ce sa'ad bai iya sallah wai ka ji masa haƙura annabi tabi'i ne wai sa'ad bai iya sallah ba sannan kuma baya rabo dini sannan baya matsoraci ne baya shiga gaba in za a yaki sannan ba adali bane domin ƙara suka kai gurin sai na umar sai na umar yake to yadda ya mun addu'a yadda ya mun kaje guda uku a kan bin abi wa kan ni ma zan bar addu'a uku yace Allah ka tsawaita rayuwarsa amma ka hada shi da talauci addu'a ta biyu kenan sannan Allah wa azibuhu fil fitna Allah ka jefa shi bil fitan kai ka jefa shi a fitina Allah ya ba shi kawar rayuwa shi mai ruwaya yake faɗa ɗaya daga cikin ruwa bil hadisi ya ce Allah ya ba shi tsawon rayuwa yace dan saboda girma ba ya zama shaykhun khabir saboda girma dai da zanto fatan idan sa tana zakuwa ta lullube giran sa tana lullube idan sa in zai ga mutum sai ya daga sannan na uku wannan fitan din da azad bin ajiwa kaje ba addu'a kai duk inda ya daga ido ya ga yarinya ya karama sai ya yi ta rungume ta ya ɗaya goma yi ni za ka ce wannan mujabu da awa ɗin ire-iren su akwai ta har yanzu Allah kar ka ga mutum dan bai da riga mai kyau ka wulakanta shi domin akwai wanda annabi ya ce madfu'un bil abwab law aqsama ala allahi la abara in ya zo shiga gurin da za a yi taro ko da wani wani gurin mutum abinci ne daura aure za a yi za a yi wata dina koro shi za a yi saboda rigar da ba shi da kyau wannan da ta ran manyan yan siyasa koran da amma da zai rantsi da Allah yace wallahi alazim yanzu za a yi ruwa Allah ne kun ga yanzu ba da muna ake ba inda zai yi alwa ya ce wallahi yanzu sai an yi ruwa Allah dan ya kubutar da shi zai yi ruwa to akwai ire-iren sa har yanzu karka ga kowa ka wulakanta shi karka soma karka soma Allah yana da sirri a wayinka sannan an tambayi sa bin abi wa qas me dalilin da yasa in yi addu'a Allah ya jawo da yake sai da biyu ne abu biyu in kai kuma kana so Allah ya saka a cikin su domin Allah bai rufe goba ba shine yake cin halal addu'a da cin halal adda Allah ya zaurar da ya ayyuha nas ya ayyuha nas kulu min al-tayyibati ko wa amalu salihan haka ayatin da ku ci daga daɗaɗa ku yi ayyuka na gari sai ya ce su Allah yana da Allah yana da taskoki na rahama ya ce amma kuma suna da mukullai yace mu kullum da zaka buɗe ka shiga gurin tasbihi ne addu'a haƙoran jikin mu kullum kuma yake cin halal haƙoran kagan ka za mu kulliya haƙoran da ciwo ji daidai ba zai bude Allah ya kiyaye Allah ya dadar da mu kai to shi ne yake cewa bara mu je zuwa to Amir kun ga bayan wannan addu'a da yayi sai da Allah ya sa ya rayu kuma ya koma dan baya so ya mutu a masa ya koma kuma har Allah ya ba shi wani ƴaƴa gashi nan har ya haifi Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas bayan da Aisha ce kawai dai a gefe da ba ta kisa mutum ya zo dai yana rage lafiya ce shi kenan ko je wata bai wa Allah raka ji a mijin da zai tana turo wato na ga an yi mijin an goge sai na ce ne aka goge sai ta ce ban kwana dai yanzu kuma ta wuri wai je ne kawai za ta mutu na ce tuwa da ba ta kisa bai wa Allah wai abin wani rage lafiya take da ita da ya motsa ta rika tura wa mutane kawai duk wanda ta sani tana babban kwana aiki da wata kisa annabi annabi ayyub shekara ta sha nawa malaman tafsiri alal akalli wazin masu shekaru kaɗan suka ce shekara sha bakwai yana fama da rashin lafiya sha bakwai jarabawa ce ma ya zalil bala'u bil mu'mini na wal mu'minati bala'i ba zai taɓa gujewa akan mumini namiji da mace ba fi nafsihi wa ahlihi wa mali akan kansa jarabawa shine bala'i kan kansa ko dukiyarsa ko ƴaƴansa yanzu wata baiwa Allah yau din nan take gaya mun wata yarinya ɗaliban mu ce take cewa nan dorayi gobara ta goma sha uku ne a gidan ta ce ko jiya da sallar ya yi an kuma ke da dole addu'o'i ta ce wallahi akwai lokacin da na ce ana addu'o'i na ce ana addu'o'i ta ce ana karatun qur'ani ba ta jiya da sallar ya da ta yi ta ce kuma karkashin disko ina wannan jarabawa ce babba kuwa aiki ne nake da rufi an dace gaskiya Allah ya kiyaye ni to sai yace um to bara ku ji wasiya da Allah abahu mahaifin sa kala fi maradihi alladhi ma tafi ya fada a rashin lafiyar da ya ban kwana ya bar duniya ala in duri la adam yace ku yi min kabari la adam shine kabarin da ake yi a rara ke ji sannan a je gabas a rara ke gabas ayi rami mai zurfi a je gabas a rara ke gabas munan ba ma yi amma akwai makawartin da za ta karba hakan kawai ba yi hoto ranar na loto ko eh ka taba gaya wa junan zara wata na mata loto to shi ne wannan lahadi an gane ko mu kuma nan da ku muke yi saboda me shi aka yi wa annaba ne da haka islam mun biya da ku cewa an mata kan kabarin iri biyu ne da me yake ku da me lahadi aka yi istikara aka ce to duk wanda ya riga zuwa sai mai lahadi ya riga zuwa aka binne annabi alaihi salatu wassalam wanzibu alayya alladhi nasban sannan kuma ku sa mun ku jera mun alladhi a kaina gine tubali kun san an fito katawa mutum abin da yake wato ba ta raba shi ba ya zamto kasa ke zalla annabi alaihi salatu wassalam tubali nawa aka zama guda nawa dai dai dai dai guda nawa tara guda tara su aka sa annabi alaihi salatu wasalam to su ake so a sa ko kaga nan shine muka taba ga muku wani ya ce wanzi hu alaihi labanu a garin in mutum ya mutu kawai sai a ɗebo kindirmo a fara wa mamaci wani malami ya ce ya haka a ƙasar hausa ya haka aka ce ai to aka yi bai risala ya ce wanzi hu alaihi labanu da dai wani wo kindirmo a zuba mai yi ya yi wasa allabinu shine wato tubali nasban jerawa sau ake daga jikin mamaci dai wannan kama tuni a bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka yi wannan a ina aka samu itace wani sahabi ne ya rasulullah muna ciro tsirkiya wannan abin da ke shine alhizikir ko na jikin hadisin bukhari shine tsinkiya muna zawo mamaci annabi ya ce wannan ba komai shine in babu ka itace ko ko wannan tsirkiyar da za a sa tuba da shi in babu ladin kai tubali to za a iya sa itace ya zamto shi ne wannan da za a sa daga shi sai kasa da za a zuba kana ɗebo wani abu akwai malamin da suka ce hatta tukwanen da ake sa wanda an ƙona su makaruhi ba ba laifi bane za a iya sawa akraja wa muslim wal bayhaqi mujalladi na ku tabi na 407 ba gai ne ba ba ana ribar da ala auta abu shi ya ribar da din nan wato um za ku ga yana yawan ruwaya daga wato abu musala shayi sannan ƴaƴansa ma akwai abu bazata ibnu abi musala shayi abu musala shayi din abdullahi bin kaisin حين حضره الموت أو تا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حين حضره الموت أبو موسى الأشعري يا وسيا لوكة المتوى تعالى الدومة ya zo gargara bada yake idan talakkin bi da nazaki idan kun tafi da gawa ta fa asri rubi almasiya ku yi sauri wajen tafiya da ni ai sauri domin annabi ya ce idan kun dauko asri rubi da bil jinaza ko bil janaza ko me muka ce bambancin bil janaza da bil jinaza bil janaza ne yake nufi na ban ji ba ban mala abdurrahman yana magana a banjuwa daga kafara wala ali mu zai ji eh kusan din magana da kuke kawai Hausa ce ta bambanta wato bil janaza bil fathi shine gawar ake to ku gaggawa da ita bil janaza ti ba bil kasin mantawa kuke muka ce na na ana magana cewa aka ce bil jinaza to wanda take a ƙasa ita gawar ai saurin yi mata sallah sai a aje gawa sai bayan awa uku ko biyar shine asiri wa bil jinaza idan yazo din ya zo da duk kowace luga bil jinaza lokacin da aka dauke da shi ma ai sauri a kai eh tafiya a kai ji makabarta domin hadisin ya nuna cewa an yi ne kuka dauko to alkhairi ne za ku yi saurin kaiwa zuwa makwancinsa in ku kyauri ne to kyauri za ku sauki da ka ba Allah ya kiyaye to shi ne duk ya zo da ruwaya bil jinaza bil janaza to in ka zo sai kai amfani da kalmar to shi ne yake cewa wala tutbi'uni bi bi mithmar kada ku raka ni da turaren wuta dan za ka zo tsabar bid'a ji a dauko turaren wuta a kukunna ai ta bin gawa da yace kar ku toma wala taj'alanna ala lahadi tayan kar ku dorawa kabari na nan lahadi komai eh kar ku dora mun komai ya qulu baini wa baina turab wanda zai tsare tsakani na da jikin kasa shine magana da muke wanda zai hana a zo a lullube shi da wasu abubuwa da za ta hana kasa ta dace ta zuba a jikinsa shi za ka ce ayi hatta zuba ne makaroni amma nan ba in ka kawo wannan rigima za ku yi da mutane tun da makaruhi ne ba kai shi haramci ba ka kyale to mun ji kai ai kasa ma ita ba kasar ce ita wannan tukunyar ai kasa ce ko to kaga ana zuwa ai magana akan wannan abubuwan da kiristoci suke da yan shi'a su ma suke a dauko akwati ai ka kasa ba ta taba mutum to mu tukwanan mu ba matsala wannan akwatin da ake zuwa a sa wasu sun fara abin ya fara ba wasu sha'awa a sa fulawa a yi ɗauko kaza a yi rubutu a cikin barbuje duk wanda aka wai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kullu nafsin za'iqatul maut alillu bi ta'abi ma anzala lahu bi hayyin sultan to kada yake kar ku tuma kar wanda ya sa akwati ya lullube na a ciki ko aka sa na wani abu da zai zo ya hana wato kasa ta taba jikina wane mutum tunda kaga wannan akwatin da yake sa mafi yawanci ma wato baya group ne ko ta wata cinsa wanda za a ce katako ne zai rufe ya zuma ƙasar ta zuba jikinsa ba kyau to sai ya ce wala ta da alanna ala kabari bina kada ku yi min gini akan kabari na wasiya ake in ka san danginka wato akwai masu karambani da yawa kai wasiya Allah kuwa saboda ku mu ce sai ya in kana jin extended family to da aka zo wannan kawai Allah ya baka dama kana rashin lafiya yi wasiya kada ai ma kaza da kaza da kaza domin a cikin family din nan kowa bane da ra'ayinsa wani zai zo shi alfa da omega kuma shine mai kuɗi in ba ga ya kasa ya ki kawo shi gaban da za a yi zama makuɗi kawai ya hauya dire shi lalle kaza za bi fa san komai ba a harkar wallahi sai sai an yi kaza Allah ya kiyaye to shi ne yace to wa ushidukum anni bari'un min kulli halika cewa kai lokacin da yi wannan basuma yayi sai farka sai ba su wannan wasiyar yace ina ce ga muku ni na yi bara'a ba ni ba na na baranta domin kaga yana da iyalin da an kewaye shi ana ganin yayi dogon zuma ka dauka ya mutu to irin wannan zuman kuma sai Allah ya rika jiyar da shi ne da ake yi yana farka zai ce ku sani ba ni ba kowace alida duk wacce ta ake gashin kanta ba ni ba ita domin ake gashi suke mijinta na mutuwa ko babanta na mutuwa ita ake kanta gaba daya au salikatin ko mai kururuwa salika da sinin ko da salik in kuwa qur'ani yana yawan zuwa sinin tara da fulaitin salik sau da yawa gurare da dama ihdinas sirata ko sirata a wata kira'a wata da sadin wata da sinin wata da zayin ba wa maliki yawmi dini rawi nasu ko to kaga wannan wa inda sirati wa zirati da kumbula haka wato imam jadiri yake fada wa maliki yawmi dini yawmi dini rawi nasu wa inda sirati wa zirati da kumbula zirati wa zirati da kumbula kumbula ba mu kumbula to sai yace salika ko salika an ka ganki da sadin da sinu din ma'ana daya shine mai kururuwa ba ni ba idan da abun mutala shari au kharika ko mai yayya da kaya domin wasiya ce to annan muke ke yayya da kaya idan duk ba bikini bi ma ana aduhu wa shaqi alayhi yajba ya umma ma'budi yace inna mutu ki mun kuka domin na tantance ai wa shaqi alayhi yajba ke ya gari gudan shi gaba daya banda ta jikin da rika tsayo tana za tana yagawa shikenan ya tsiya ta ki kuma ya mutu a shine mana ya ga wani ya da kuma ya ce sai ta koma yar maula kuma yanzu ba rigar da za ta sa banda jahilci da jahiliya shi za ka kira lokacin jahiliya haba kayan da take da shi kuma kayan da za a alkinta shi za ta yi ta yagawa to sai ta auqarika qalu tamita bihi shay'an ka ji wani abu ne dangane da wannan abubuwan da ka gaya mana kala na mai ce kwarai kuwa ashe ashe in baka yi wasiya ba za a iya azabtar da kai ne ko an fusa kumfin kenan innal mayyita la yu'azzabu bi buka'il hayy ko yu'azzabu bi ma riha alayhi mamaci ya ne bar azaba da irin kururuwar da aka yi mana idan ne idan baya hanawa ko yayi wasiya yi ba ka san family din ku masu mugun kukan mutuwa ne to ka ga musu kai waka su ko kuma ka rika hana da an zo ka ce wa kyau ko ka mutu amma Allah ba zai kama ka ba amma idan ana yi ana hana su ba kana cewa ku kyale su mutuwa akai to wallahi in suka yi ma sai Allah ya zautar da kai kala na'am abu musa lafiya ya ce kwarai ko me rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji daga annabi kira da insha Allah sun bada gare shi akara da wa Ahmad wal Bayhaqi bi hadha tamam وابن ماجه بسند حسن عن حذيفه قال جاكرا نقرشي اذا انا مت فلا تؤذينوا فلا تؤذنوا بي احدا idan na mutu kada ku yi min kada ku sanar da kowa shine kila kun san sanar da mutuwa iri biyu ne akwai ne wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba to a nan lokacin yi kuwa jama'a ake sai a zo a rika yi ana ihu ana kuka to shi ne irin wannan na'ayin ya hana kada ku yi min irin wannan sanarwar fa inni aqabu an yakuna na'aya shi ne wato a kai mamaci ya mutu da dare a kai ki wato sai an ta sanarwa ta awa biyu a rediyo ko awa uku wannan idan ya fada irin wannan to ya zama na'ayi kawai an yi rasuwa wannan ji suke ba sai an jira yan nesa ba wani yana Maiduguri wani yana Abuja wani yana kaza wannan ba matsalolin ko wato gyara ta aiki ne Allah sai dai idan mutum yana da yana da sai kai ne uwa uba a family amma ba haka ba ina wanda ba za a jira daga yazo daga Togo wanda za a jira shi fa ya to da daga dogo ko ya to daga Maiduguri idan fa ya zo ba abin da zai iya ko wanke shi ba zai ba domin an wanke shi idan shine idan zai kai ga wannan matsalar da misali yana Ingila ya ba da wannan wasiyar ai tsallake yin wasiyar zai domin zai fitar da mamaciya nan amma mamaci na nan mamaci na nan a mu wanda mamaci ya ba da wasiya kuma wanda zai masalla yana nan to me za a jira ba sai an jira alhaji da ya zo ba a gaya masa cewa to an samu an yi wannan rantsuwa shi ba yana da fikin zai ce to ya masa sallah masa sallah domin wannan zikirin yana da matsalolinsa wai ni tabe su rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanha anil na'i na da annabi alaihi salatu wasallam yana hani a wuta shela shine wanda za a ajiye mama shi a cikin yi amma ba wai sanarwa ba yanzu an yi wuta ce da Allah jama'a Allah ya kai mu gobe Allah ya wawanta rasuwa kowa ne za a yi janaza karfe bakwai ba laifi bane wannan wanda za a jira ita muke magana a jira an gama komai duk ga mutane ana jiran wani alaji ko wata hajiya ta zo ko wani wai hajiya wannan wai ba su sallama ba haka mata suke yi wai ba su sallama ba da mamacin sai ta zo ta in ta zo ta rusa ihu shine sallama ta sa a ƙara masa azaba Allah ya kiyaye a garaja wutirmizi wa qala hadithun hasan rawahu ghayruhu bi nahwi wa tayati bin na'i zai zo a nan gaba ba gama wannan babun ba sai yayi mai babi daban وفي الباب آثار آثار أخرى تأتي في المسألة أتكلم باب أقوى آثار من دبم لا تدعو مسألة نعيم بعد ما با ولما سبق قال النووي سوى أبن ديك بات إمام النووي يتي رحمه الله تعالى في الأذكار مجلد دين يقول أن كتاب الجرمى ولا كأن يبيش يجي ويستحب له استحبابا مؤكدا أنسو أغريجي واتو شي wanda zai mutu wato so wato musabanci ne karfi an yutihin ya mutu wasiya bi tinadi ma jarat al'adatu bi yani san da abin da al'ada ta gudana akai min al-bidai bil janaza na daga bid'a akan janaiza bidoyi dangane da gawa to shine malai yace wayu akadul ahadu bi zalik kuma yana ƙara karfafa da hakan shine al'adu wato ƙara karfafar hakan ba zai ka kawo ma'anar al'adun ba yana ƙara karfafa hakan gaba ɗaya ma'anar haka take ne in ba alkawari zai yi da mutane ce dan na gama ku da Allah kada yi mun kaza kada yi kaza to shine wayu akadul ahad ahada bizalim yana ƙara karfafa haka to wannan shine gaba da ya kamata mu kalla mu kuma tsaya akan da awa ɗayan da muke ci mun ce kamar yadda wasu wasu da ke sauraro a yan waje muna da wasu sauraro daga wasu wurare haka sai suka ba da shawara cewa in zai yi da Allah a rika yin karatun a ƙarshe a wata tambaya saboda musamman mun faɗa cewa ko wanda yana ingila wani yana mutum biyu suna tare da da su ake karatu su sai zan a group din ba ana sa musu ana kama karatu ni da yaji ne su sai suka ce ana yawan tambayoyi ta ko tambaye ka yanzu ta ba su ji za ka je ba ba su ji ba wani ta wala aliyu ya dan daga muri a misali an ji to saboda haka ba su ji sai suka ce suna ba da shawara da Allah a rika gama karatun a ba da minti goma da aka bada minti goma sai a yi tambayoyin domin su ma su ji me aka yi kuma wannan shawara ta yi domin fara applying ɗinta a sauran wuraren duk gaba ɗaya saboda ku ba ku sani wani za ya zama kamar mai tata insha Allah ta'ala to wannan shine awa ɗayan mu ba ta wuce gaskiya ina ga wannan tambayar ba ta gaggawa ba ce za mu haƙura da ita sai sati mai zuwa eh insha Allah wuce sati mai zuwa baki za mu ba lokacin za a biya eh amma dai cewa yi to wai cewa suka da Allah mai ne ce shawara dangane da masu dan uwa soja da idan ya mutu za a je sai an yi bare da gawarsa Allah ya saka da alheri Allahumma amin wannan kowa ya tunani kafin sati mai zuwa mutum za a je Allah ya dace da mu awwalan muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah muka kuɗi zurgi ya yabe mana muna roƙo ubangiji da sunan da kyawawa da tsohon ta wanda kuka duk masu bukatar da alkhairi Allah ka biya musu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu jikon gunja Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu jikon guje mata Allahumma kunna biyadina ila ta'atik wa la takilna ila anfusina rabbaka ayin tawakkal min zalik akwai wata baiwa Allah da sai mana wasiya da addu'a tana da wasu bukatu na alkhairi tace da Allah ya uwa ta da addu'a muna fata Allah ya biya mata bukatun da na alkhairi duk wanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ka biya mata bukatun su dukkan mu wanda suka bayyana da wanda suka ɓoye Allah ba mu ta sarki ka san bukatun mu Allah ka biya mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya sai ka ba mu ikon mutum Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya sai ka ba mu ikon guje mata wannan zaɓe da yake tun karo mu Allah kada ka bamu da san zuciyar mu Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari Allah madaukakin sarki ka taimake mu ka bamu shugabanni na gari masu neman kasar nan da matsala Allah madaukakin sarki ya mai da shi wato matsalolin su kawunan duk wanda suke bibiyar labarai za su ga ko yau na karanta cewa yan biyafara suna cewa su in za a yi zaɓe to referendum za su kawai su kasar su zaɓa ne ma ce fita da fitina daidai wannan gabar wato a wannan karan karo na biyu mu muna fatan ire-iren da Allah madaukakin sarki ya maganta mu اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين